الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرن دا شدنكو غوتا سفر هاي غوتا المحرم haka ne kuwa? rabi'ul awwal sai na ɗauko watan boko na ɗauka na farko ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 27 ko ga watan daya shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a tafsirin suratul an'am tafsirin suratu al'an'am wanda yau da yardar Allah za mu tashi aya ta 138 wancan satin mun tsaya kan ayar wa kazalika zayyana li kathirin min al-mushrikina قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم kaga kai ta tashi kana koma bi zai ba aje karin gasa wannan so insha Allah ya zamu tashi wa qalu hadi an amun wa harsun hijrun لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون
Allah ya ce wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr cikin abinda mushrikai suka yi sai suka ware wasu dabbobi da kuma wani nau'i na amfanin gona ko kuma shuka suka ce sai allolinsu ne kadai za su yi amfani da su suka haramta suka ce hijir in an ce hijir ana nufin haram ai ma ja'aluhu ko ma ja'alu lillahi ولا لآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره يعني بالأنعام البهيرة والسائبة والوسيلة والحام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم suka ware wasu dabbobi suka ce ba wanda zai ci ba wanda zai ci wannan naman sai wanda muka ga dama kawai suka haramta mutane suka ce dabba kaza dabba kaza ko amfanin gona kaza tsiro kaza tsiro kaza kan wanda ya ci sai wanda muka ga dama kaga yanzu irin wannan dokar ai Allah ne ya kamata ya kafa ta ko Allah ne ya kamata ya ce ayi kaza ko kar ayi kaza to shine wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun me hijrun haramun ne la yat'amuha illa man sha bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wasu dabbobin kuma suka haramta ko aka haramta hawansu an gane ko kar a hau haramun ne a hau kasa ana hawa doki ana hawa jaki to sai suka ware wasu suka ce ba za a hau ba kwata-kwata shine hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuru nasmallahi alaiha iftira'an alai da dabbobin da kuma suka ware in sun zo yanka su ma ba sa kiran sunan Allah sai su rinka yanka su da sunan gumaka yazbahuna ha bismi asnamihim la bismillah sai su rinka yankawa da sunan gumaka ba da sunan Allah ba subhanallah ko aikin hajji in za a je bara a hau ba tunda hurimar zuhuru a dabbobin haramun ne a hausu sannan kuma aka ba wa alloli wani matsayi na musamman wanda in za a yanka dabba masu ake kira ba Allah ba iftira'an alai innahum yafaluna zalika wa yazamuna anna Allah amarahum bihi iftira'an alai suna aikata wannan suna yi wa Allah ƙarya wai Allah ne ya ce kar a ci dabba kaza kuma shi ya ce kar a ci tsiro kaza sannan kuma dabbobi kaza kar a hau bayan su sannan kuma dabbobi kaza za a yanka su a kira sunan gumaka a yanka su shine abin da ake nufi da wato iftira'an alai الضمير هنا يرجع إلى الله mana yaftaruna ala Allah al-kadhib suna kirkirar ƙarya su danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala sai jizihim bima kanu yaftarun da sannu Allah zai musa kai ya dangane da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya wannan aya ƴan uwana tana nuna mana cewa mushrikai ɗabi'a su ne yi wa Allah ƙarya da danganta magana da Allah bai faɗa ba sai ya faɗa sannan kuma ɗabi'a su ne shar'anta mutane shari'a yadda suka ga dama abin da suke so za a yi kamar yadda yanzu ka gani a duniya suka shimfiɗa wa mutane dokokin da suka ga dama ake bi abin mamaki mun sha faɗa muna maimaita duniya galiban yanzu ba dokar Allah ake bi ba dokar Yahudu da Nasara ake bi kurum suka shimfiɗa wa mutane suka ce wai wani akwai constitution wai kowace ƙasa da constitution ɗinta da shi za ta rayu ba magana tuntuɓan Allah ya ce ko annabi ya ce a'a ba za a yi kwata-kwata to ɗabi'a su ne wannan to amma musulmi idan ya fahimta kaga sai barranta gare su sai musu abin da ake ce da shi bara'a eh sai barranta babu shi babu su to muna neman Allah ubangiji raba mu da tsarin yahudanci da goyon bayansa to sai yace kuma aya ta gaba mai suka ce وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خ... وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم suka sake cewa ma fi butuni hadhihi al'an'ami khalisatun li dhukurina suka ware wasu dabbobi suka ce duk ƴaƴan da suke cikin waɗannan dabbobi ma fi butuni hadhihi al'an'am a jinna kenan ma'ana ƴaƴan jarirai da suke cikin waɗannan dabbobin to khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wannan mazanmu ne kaɗai za su ci idan waɗannan dabbobi suka haihu to ‘ya'yan cikinsu maza ne kaɗai za su ci amma matanmu ba za su ci ba kalmar azwajina ana nufin nisa'ina suka haramta wa mata suka halatta wa maza wani abu dai na shirme dai kaji da shi ba kamar ba hankali a ciki wancan an ce kada a hau gadon bayanta kamar yadda ake hawa doki ko jaki wannan ba a hawan su wannan kuma an ce ba na mata ba ne kada mata su ci a ware wani nama wai a ce wai mata su ba za su ci ba sai maza kaɗai za su ci to Allah kiyaye wanda aka haife shi yana raye to wannan na maza ne banda mata wanda aka haife shi kuma yana mace to sai a ce to mata yana mace ina nufin mushe kenan to sai a ce an yi wa mata alfarma su ma su zo ɗin a ci da su da maza Ma'ana in dabba ta haifi wannan dabbobin da aka ware idan aka haifi dan a raye-raye ne kaga lafiyayye ne to wannan maza ne kaɗai za su ci to sai kuma watakila aka haifi dabbobin suna matattu to tunda mushe ne kaga darajarsa ta ragu to sai a ce to nan matan da aka hana su cin waɗancan to yanzu an musu alfarma su zo a ci mushe tunda da shi yaran ne za su da wani mushe ɗibansa kawai zai ba abin da ya dame shi to haka za su ci da mazan da matan gabaki daya khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakun maitatan shine abin da na faɗa idan mushe ne aka haifa an gane ko to shikenan um, sai su yi tarayya fahum fihi shuraka sai su zamanto suna tarayya da mazan da matan sai jizihim wasfahum Allah ce wannan sifantawa da suka yi ta sifantawa Allah zai musa kai akai kama ma'ana sai jizihim bi wasfihim ay yajzihim ala wasfihim al-kadhiba ala Allah ta'ala Allah sai yayi musu sakayya akan sifanta ƙarya da suka yi ta yi wa Allah sifanta ƙarya da suka yi ta yi wa Allah tabaraka wa ta'ala innahu hakimun alim lalle Allah mai hikima ne kuma Allah masani ne abinda nake so mu mai da hankali akan ayar shine ku lura da surkulle da shirbici da shirme irin na mushirkai da yadda suke rarraba irin ganin daman su su ce ayi kaza ko kar ayi kaza ba tare da sun tuntuba Allah ya ba su damar ayi ko kar ayi ba ɗaya kenan na biyu kuma ana daɗa maimaita mana mutanen nan suna yi wa Allah ƙarya to kaga duk wanda ya sifanci da yi wa ubangiji ƙarya to kamar ya sifantu da sifan waɗannan mushrikai ne da Allah ya zargi su anan a cikin alkur'ani mutum ya zauna kawai ya kirkiro wa mutane wata bid'a ko wani addini ko wani ra'ayi ya ɗora su a kai kuma ya ce shi ma wannan abin addini ne kuma shi ma wannan abin ibada ne shi ma a yi shi la'alla ma har a shimfiɗa wani lada da za a samu to duk wanda ya wannan to ya shiga layin makaryata wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah baya bari idan an yi masa ƙarya to sai ya ci gaba da cewa mai kuma wa huwa alladhi na'am la khalid bas
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Allah ya ce kar kasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilmi ya dawo kan masu kashe 'ya'yansu saboda wauta ya sifanta su da wawaye da jahilci da wauta to waɗanda suke kashe 'ya'yansu yaqtuluna auladahum qira'ar ibnu amir da ibnu kasir kad wato khasira alladhina qatalu auladahum a matsayin a maimakon qatalu auladahum suka karanta bi tashdidi kenan lalle waɗanda suka yi ta takkashe ‘ya'yansu ‘ya'yansu da suka haifa su kashe su safa saboda jahilci da wauta bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi da ya sauka gare su ba ba a ba su dama ba to waɗannan sun yi hasara wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta ma kansu abinda Allah ya halatta musu na dabbobin bahira da sa'iba da wasila da ham da muka yi bayani iftira'an ala Allah dan yi wa Allah ƙarya kun gari Allah yana ta mimita ana masa ƙarya ko yawa saboda munin zanubin qad dallu wa ma kanu muhtadina Allah ya ce waɗannan mutane ku tabbas sun bata wa ma kanu muhtadina ba su cikin ainihin wato shiryayyu to a nan gurin in na tambaye ku yanzu a wannan zamanin ana kashe aya ko ba a kashewa idan da la'alla suna amfani da hanyoyinsu na da ya dace da lokacinsu da zamaninsu to mu ma yanzu din akwai hanyoyi da lokaci da zamani da ake ainihin wato wato amfani da shi na wajen kashe aya daman abin da suke kashe 'ya'yan dan shi saboda talauci ne ba sa son talauci su gani suke 'ya'ya wai wani nauyi ne liability ne wahala ce musamman 'ya'ya mata ba sa son 'ya'ya mata idan mutum aka haifa masa 'ya mace sai ya ta bakin ciki ya ta nuna bacin raisa da damuwa sai ya je tona rami malam da ranta ibin ne ta sai ta mutu ai ta kashe su wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat Allah ya ce ran tashin alkiyama duk wanda take mau'uda ce wanda aka binne ta aka kashe ta to sai an tambaye ta bi ayi zambin qutilat wala zunubi ta yi wannan rai aka kashe ta me ta yi aka kashe ta to yanzu sai aka kawo zamanin da mudin ma mutane sai suke kashe yayan nasu ta hanyoyi na zamani ba bindiga ake dauka a harbe shi ba amma za a hanyar da zai zo din ko in ya zo a kawar da shi ko kuma a hana shi zuwa da ƙarfi da yaji saboda me inda zan tambaye ku duk waɗanda ba sa son haihuwa nan me yasa ba sa son haihuwa saboda duniya ne saboda neman kuɗi saboda wai su ji daɗi a rayuwa shekaran jiya ko jiya zan ce jiya ne muna karata kamul janais a nan masallacin kofar nasarawa wata ta rubuta takarda hukuncin wata mace ta je ta yi zina ka ji ko ga laifin zina ta ɗau ciki da tabbatar ta samu cikin nan to kuma ita ba ta so ta haihu ba ta son ɗan daɗin zina kawai take so amma ɗan ba ta son shi saboda zai zama mata a abun kunya abun tozartuwa abun wulakantuwa ta je ta bi likitoci don su zubar mata da ciki kamar yadda muka sha bayani akwai likitocin da sun kware wajen zubar da ciki akwai asibitocin da an san su wajen zubar da ciki mace za ta yi ciki sai ta zubar ko kuma in ta yi ciki in ba sa shiri da mijinta sai ta je ta zubar ko kuma cikin banza sai ta je ta zubar da sauransu Allah bai kaddara cikin ya zuba ba sai ta tafi wurin wani malami boka ta ce da Allah ya taimaka mata ga halin take ciki ya ce ta zauna ya je mata haɗa-haɗan maganinsa da ƙulle-ƙullensa ya je haɗa mata a take ba ta ce ta sha yanzu da yardar Allah cikin nan zai zube tana sha cikin ta ya murɗe ta faɗi ta mutu a gaban boka to wai shine wai aka aiko tambaya wai wannan wai musulma ce ko ba musulma bane wai kuma za su shiga aljanna ko ba za su shiga aljanna ba ka duba fa ka duba abin da mutane suke ma to kuma ina gaya muku malam da yawa da kake gani rashin kame wannan kowa ya san yanzu zina ta yawa ko to idan an ɗauki cikin zubar da shi ake akwai allura ɗaya da za a yi wa mace gaba ɗaya cikin radaddagewa zai mana sai fito kamar jini guda guda zai ta zubar da shi kurin a ban ɗaki ta watsa masa ruwa ya tafi haka ake shikenan kawai kawai sai mu tsallake wannan mu ce ba kisan kai ba ne kisan kai so kada ku taba tsammanin ku kuke azurta 'ya'yanku kuma kada 'ya'yanku su yi tsammanin cewa arzikinsu a hannun iyayensu yake duk wanda ya wannan to bai daidai ba kuskure Allah ya ce sun yi hasara sun tabe waɗanda suke kashe ‘ya'yansu ‘ya'ya na Allah ne idan ya zo ka bar shi kawai Allah ya tsare shi za ka iya faɗuwa ka mutu yau uwarsa ta mutu amma wallahi zai ci zai sha kuma zai rayu nawa ne waɗanda suka tashi ba su da kowa ba san uwa ba san uba ba kuma amma dai a hakan da yake ubangijin da ya halice su yana nan hayyun ne la ya mutu suna rayuwarsu so ya kamata mutane su kiyaye don Allah kuma hanyoyin da zai jawo a yi kisan kan ko a zubar da cikin shi ya kamata a kiyaye a daina barna da keɓanta da mata da zinace-zinace da ake yi abin ba a cewa komai sai dai Allah ya sauwaƙe kawai قد خسر الذين قتلوا قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله da waɗanda suke haramta wa kansu abin da Allah ya azurta su da shi iftira'an ala Allah kuma suna yi ne don kirkirar ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ce waɗannan mutanen qad dallu hakika sun bata wa ma kanu mutadina ba su kasance cikin shiryayyu ba wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin na'am وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشات الله مدوكين سركي دي وبنجي قوايا شيني يا أينهم واتو fari halittan jannatin gonaki jannat ana nufin basatin gonaki waɗanda suke marushat gonaki da suke ɗauke da tsirrai ba gonakin kaɗai ba gonaki da suke ɗauke da tsirrai ma'arushat in an ce tsiro ma'arushi a larabci ana nufin ina irin tsiro wanda yake bin ƙasa kamar misali irin wannan abar kabewa kaga tana bin ƙasa irin su wake kaga wannan suna bin ƙasa da kuma me kabewa kankana waɗannan su ne ma'arushat yawa masu yaɗo wa ghairu ma'arushat da marasa yaɗo kamar dibino ta kowa yake a ƙasa an gane ko yawa da gwanda da gwaiba tsayayyun bishiyoyi waɗanda suke tsayawa akan wato diddigensu su ne ghairu ma'arushat to Allah shi ya halicci tsiro da yake kwanciya a ƙasa mai yaɗo wa ghairu ma'rushat da kuma wanda yake baya yaɗo wan nakhla shi Allah shi ya halicci dabino duk nau'i nau'i na dabino wa zar'a da dukkan wani tsiro azzara dukkan wani tsiro mukhtalifan ukuluhu wanda yake wato ɗanɗanansa wato ya sha bamban samaruhu wa ta'amuhu daga ciki akwai abin da Allah ya halitta mai zaki idan ka sha shi sai ka ji zaki wani kuma sai ka ji shi bauri wani kuma sai ka ji shi da tsami ko ba ka bane yayi leman zaki yayi leman tsami ko ba ka bane ba yayi kuka yayi kanya yayi dinya dinya sai ta baki kanya kuma sai ta gata nan haka ruwan ruwan kwai kala kala ga lemu ga ayaba leman shi kuma aka yi shi a dunkule ita kuma ayaba aka yi ta mai yawwa lemu aka yi shi in ka in ka ci shi ko in ka sha shi sai ka dan fitar da wani abu ayaba kuma tukukuya ta ake gaba ɗaya ta tafi ba a rage komai duk wanda kaga yana cin ayaba yana tofar da wani abu to wataƙila bai san ayaba ba ce ba yayi kankana yayi gwanda kalli tsarin su ba duba kankana ita 'ya'yanta sai aka sassarma 'ya'yan a ciki haka aka ga dama a gaishe ka Allah tabaraka wa ta'ala ita kuma gwanda sai aka yi ta gata masha Allah kankanan ma ba za ta gwananta mata laushi ba amma 'ya'yan gaba ɗaya sai aka tattare su a tsakiya wa yake ba su ruwa su sha wa yake girmar da su da a farko kafin gwandan ta girma 'ya'yan ba baƙaƙe bane farare ne amma sai ga sun girma wai girma suke su ma 'ya'yan cikin girma suke yayi gyaɗa yayi dibino ko ba ka bane shi dibinin sai aka yi aka dan shafa wani abu a baya sai ka bare ka cinne dan kwallon ka jefar da shi ita kuma gyada bayan ake barewa a jefar a cina cikin Allahu akbar Allah kenan tabaraka wa ta'ala to duk waɗannan kadai musulmi malam idan ya tsaya yayi tunani wato ya ishe shi yadda cewa Allah Allah ne Ina ga dabbobi ma da ya halitta kaga dabba yanzu duba raƙumi duba tsawonsa sai masa dogon wuya ko ba gama ne ba saboda yana da tsawo sai aka yi mai wuya mai tsawo saboda in yin tsawon nan nasa in wuyansa gajere ne to akwai matsala duk lokacin da zai ci abu sai ya nade ya tsuguna kenan ko ba ka bane yawwa ga akuya ita kuma ita ma aka yi ta haka ga biri kuma kuma a awakin ma sai aka yi jaki shi girman sa bai kai rago ba sai kuma aka zo aka yi doki shi kuma doki ya fi wa ya fi jaki sai kuma aka yi raƙumi raƙumi shi kame ya fi doki to sai aka yi kuma wani mutum shi kuma shi yake kula da waɗannan gaba ɗaya shi kuma girmansa bai kai su ba ko ba ka bane shi ma mutumin idan ka duba shi sosai akuya ce kurin a miƙe ko ba ka bane ba yanzu yanzu nan ka dama zaka zama akuya ko rabu kana sunkuyawa da kayi haka ko ba ka bane zaka da baga biri ba in ya ga dama sai ya naɗe kawai ya zama kamar layin awaki da tumaki in ya ga dama kuma sai ya miƙe shi ma ya tafiya kamar kamar iri na kamar irin ka Allahu akbar to wannan duk halittar Allah ne ya ku jama'a ba dan komai ba wannan yana nuna mana mu yadda da Allah malam mu yadda da ubangiji mu huta aqida ke to an sha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla wa zar'a مختلفا أكله والزيتون Allah ya ce ba wannan misalan kuma ya ce ni na halicci zaitun mu muka halicci zaituni war rumman da zaituni da rumani duka mutashabihan wa gaira mutashabe mutashabihan sun yi kama a ido wa gaira mutashabe amma ba su yi kama ba wajen ɗanɗano yawwa da zaituni da rumani a idan haka za ka kamar shakalin yanayin abun akwai nau'i na kamanceceniya akwai inda suka yi tarayya wajen kama amma idan ka sa a baki to kuma ɗanɗanon ba iri ɗaya ba ne wa ato haƙahu yau muhassadihi to duk abin da yake na shuka ne da ya cancanta a bashi a bada zakka to ku bayar da zakarsa ranar girbin sa shine wa ato haƙahu yau muhassadihi ku ba da haƙi ranar wato girbe wannan amfanin gona wala tusrifu kada ku yi israfi al israf shine mujawazatul hadd fi shay wuce gona da iri a cikin wani abu kar ku wuce gona da iri ko ibada ne kar ku wuce gona da iri to haka barnan ma kar ku wuce gona da iri innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah baya san wato masu wuce gona da iri duk wanda yake mai ketare iyaka Allah baya san sa imamu suddi yace la tusrifu ay la tu'tu amwalakum fataq'udu fuqara da aka ce wa atu haka yau masadihi ku ba da hakkin amfanin gona ranar girbinsa to kada ku wuce gona da iri ku je ku rabar da shi kyauta duka gaba ɗaya don neman lada kuma ku zo ku zauna kuna talakawa kuna miƙa hannunku kuna neman sadaka kuma da Allah ya hore muku sa'id ibn musayyib yace la tusrifu ana nufin la tamna'u as-sadaqa kak ku rinka hana sadaka wanda ya hana sadaka ya israfi kamar ya israfi ya rike wani kuɗi yana ta kashe su a wani wuri yana israfi amma ya ke bawa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine al-israf mun tsallake mi oh afwan haka ne والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر الله يتي كتدغا دان إتاچه yayin da wato dan itacen ya fitar da yaya lokacin da mangoro yayi ku cira ku sha an ba ku an halatta mu kar wani ya ce sai an bashi aya da ta ce ya halatta a sha mangoro a'a kulu min samarihi idza asmara ku kulura babin haramci an fi ambata abinda aka haramta shi ake faɗa abinda ba a haramta ba shiru ake akan shi idan gwanda ta yi ku cira ku yi amfani da ita idan masara ta yi ku ci idan dawa ta yi ku cira duk abin da yake na ɗan itace ne Allah ya halatta muku lokacin sa yayi ku cira in dai naku ne sannan kuma idan yana buƙatar zakka to ku ba da hakkin sa ranar girbe shi kada ku wuce gona da iri wajen yin rowa da riƙewa ku hana wajibin da Allah Ubangiji ya ce ku bayar sannan kuma kada ku shirka wajen bauta wa wani Allah shi ma ana ce da shi wuce gona da iri kamar yadda Imam Muqatil ya faɗa shirka wajen bauta wa wani Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma wala tusrifu kada ku rinka ciyarwa wajen saba wa Allah kamar yadda Imam Zuhuri ya fassara wala tusrifu ya jama'a ku daina kashe kuɗin ku kuna ciyar da dukiyar wajen saban ubangiji ka cire kuɗi ka bawa makiɗa ka cire kuɗi ka ba mawaƙa ka cire kuɗi ka ba wa 'yan sharholiya maɓarnata duk wannan sunansa israfi kar ku yi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to wai wani hakki ne da aka ce a bayar wato haka yau masu sadihi malamai sun yi saɓani dangane da wannan hakki din da Abdullahi dan Abbas da Imam Tawus da Imam Hassan al-Basri da su Jabir ibn Zaid da Sa'id ibn al-Musayyab suka ce ana nufin hakkin zakka ne hakkin me zakka da ake ba da ushiri ɗaya bisa goma an gane ko to wannan akwai wanda ake ba da ɗaya bisa goma akwai wanda ake ba da nisful ushiri rabin ɗaya bisa goma kenan wato haka ku ba da zakka kenan wannan ayar dalili ne ƙarar yake nuna mana wajibcin wato bayar da zakka Imam Mujahid ya ce akwai abin da ɗabi'ar su larabawa da suke ko mutanen ƙauye idan dibinus ya nuna to wai sai su ce wannan hakkin da za a bayar na gona sai mutum ya je ya ciro nonon dabino manya-manya guda ɗaya ko biyu ko uku haka sai zo bakin gonarsa sai irata yawan nan ƴaƴan itacen ko wannan dibinan ko wannan mangwaron ko wannan abin da yake ɗan itace ne to sai rataya shi a ce duk wanda ya zo wucewa sai zo cira ka gane duk wanda ya zo wucewa sai zo cira kamar wata sadaka ne ake bayarwa saboda amfanin gona ya yi to sai ya ciro wani bangare na amfanin sai ya zuba shi a bakin gona duk mai wucewa in ya zo sai ya sa hannu sai ya dauka sai ya ci gaba tafiya to wannan shine hakkin da da suke bayarwa amma lokacin da musulunci ya zo sai ya ce a'a sai an yi lissafi eh a buga lissafi a cire hakkin ubangiji a bawa talakawa yawwa a bawa talakawa duk da cewa ɗabi'ar ku kun saba ɗin kuna cirewa ku ajiye a bakin gona to san zuciya zai iya shiga ciki to aran masu yace mai kuma ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwum mubin Allah ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha Allah ubangiji kuma shine ya halicci dabbobi wannan ayar atifa ce akan wacce ta gabata mana kaman wannan wow din link elements ne wani abu ne da ya jona wannan ayar da wacce wadda ta gabata da muka karanta wa min al'an'ami ai Allah kuma du shine ya halicci cikin nau'in dabbobi wato hamulatan akwai dabbar da take mai ɗaukan kaya yanzu duba irin jaki sai a loda masa kayan da zaka sha mamaki duba raƙumi sai a jibga masa kayan da a kori kura ba za ta ɗauke shi ba raƙumi ɗaya idan aka danna masa wani kayan wato ba za ma ka ganshi ba kayan kawai za ka ringa gani kuma amma wallahi ma haka zai yunkura ya tashi ya tafi da kayan nan idan je ka je eh idan ya dauka ya eh sai ya alƙawari na'am ka ji wai alƙira kuma in ya tashi ya dauka ya sai ya alƙawari sai ya buga kirjinsa Eh? To ni abin da ban gane ba raƙumin ne yake buga kirjinsa ko mutumin ne zai buga Eh. Eh. To da ya zai yi haka? Ajib. Ma'ana in ya sha kayan ya miƙe sai ya daga kafarsa dama sai ya daki kirjin shi. Alkawari ne cewa duk inda aka dora mai zai kai kayan. Insha Allah wannan an jarraba. Allahu Akbar. Sai wani dabbobi ne ko masu ɗaukan kaya? Jaki sai mai kuma? Eh, to, sa yana ɗaukan kaya amma, amma akwai hadisi da da ya zo cikin Bukhari wani bawan Allah ya ya ɗauki bujimi ya ɗora masa kaya kuma yana dukansa. Sai bujimin sai ya juya ya ce, kai bawan Allah ni fa ba a halicce ni don wannan ba. A zamanin annabi. Allah ya halicce shi ne don ya noma ba wai ya ɗau kaya ba. na san mutum yana da alaka da mutanen Nijar ko yana zuwa Nijar nan zai gane amfanin jaki da raƙumi. Kaya suke loda masa oba an gaya maka idan kana fada raƙumi lafiyayye ko jaki lafiyayye to yadda ka san kana da akori kura ne a garin nan za ka rinka zuwa kana lodo kaya ina wannan irin yar kurkura kurkuran nan ai da ka saye ta kashe kuɗi wanda ka sayo jakuna guda biyu lafiyayyu in a wurin da ake amfani da jakunan ne ba mamaki kayan da za su ɗauka ma ya fi wannan da wahala ka ga an dora masa kaya bai dauke shi ba haka kuma Allah yi shi to shine hamula kenan hamula daga cikin dabbobi akwai kuma waɗanda suke wa farasha a farasha wato ƙanana kenan wadda ba su kai gabarar da za su iya ɗaukan kaya ba yawa ko dai dan ba su girma ba ko kuma a'a yanayin su ma ba ɗaukan kaya ba ne yanzu kamar rago duk girman rago ka dora mai kaya ba zai daga ba ina jin ka dora rago buhun shinkafa ba zai iya tafiya da shi ba zai wahala ka duba yanzu jaki da gudu fa ake tsalle a hau gadon bayan jaki amma yanzu da zaka zo kai tsalle ka hau rago karyewa zai to farsha kenan ba mai daukan kaya bane ba ko kuma dan raƙumi ko dan jaki ba zai iya dauka ba saboda bai yi kwari ba duk Allah ne ya halice su tabaraka wa ta'ala sai ce kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi na dabbobi daga kuɗi kuma wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi ainihin wato hanyoyi na shaitan la tasluku tariqahu wa asarahu fi tahrim al-harsi wal an'am ku daina bin hanya da gurbin shaitan wajen haramta wa kanku wani nau'i na abun gona ko dabbobi innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan wato a gare ku maƙiyi ne kuma mai bayyananniyar kiyayya wanda yake burin kullum ya halakar da ku ya kuma tabar da ku sai Allah ya ce mai kuma
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين samaniyata azwaj Allah ya ce dabbobin kala-kala guda takwas ne mana yanzu Allah zai mana bayanin alhamula da alfarsha din masu ɗaukan kaya babban kaya da wanda kuma alfarsha wanda ba sa ɗaukan kaya dukansu in kaɗe su samaniyata azwaj ne wato su su kala-kala takwas ne larabawa sukan ambaci abu ɗaya su ce da shi zauci idan ya kasance baya rabuwa da ɗan uwansa kamar misali namijin rago ‘yar uwarsa ita ce mai tinkiya kaga da rago da tinkiya duk kusan layin su ɗaya ne ko amma kuma kaga guda biyu ne to amma balarabe in dai abu yana da alaka da juna yana ce da shi zauci shi yasa ake ce da miji da mata me zauj tunda kullum suna tare banda kai fa kai da baka da kowa yawwa kai ba zauji bane sunanka kai miskin mabukaci kenan taji samaniya ta azwaj waɗannan dabbobi da Allah ya mana ni'ima da su wato suna nan kashi-kashi takwas min ad-da'an ithnain cikin dangin tumaki akwai guda biyu ithnain ana nufin azzakar wal untha kaga tumaki akwai namiji akwai na mace namijin rago matar kuma me tinkiya ba a ce da rago tinkiya ba a ce da tinkiya rago amma kuma jinsinsu ɗaya to shine min ad-da'ani isnain wa min al-ma'az isnain dangin bangaren awaki kuma su ma kala biyu ne akwai maza akwai mata namijin akuya tauri ta matar sunanta akuya قل أذكرين حرم أم الأنثيين can Allah ya daɗa mai da mu can ba sun ce akwai dabbobin da Allah ya haramta ko suka haramta suka ce Allah ne ya haramta ba yawa suka ce kar a ci ko to shine Allah ce to a gaya musu ya Muhammad azzakaraini shin mazaje ne a cikin dabbobin Allah Ubangiji ya haramta mazaje guda biyu mana rago da tauri Allah ya haramta amil unsayaini ko kuma dai mata ne guda biyu da tinkiya da akuya me yasa ba kowa mutane bayani ba kace ya Allah ce kar a ci kaza kaga anan ma sai Allah ya kama su dan su da suka zo ba su ware da akuya da tinkiya ba ko ba su ware da tinkiya da rago ba da akuya da taure ba to shine Allah ce to wanda aka ce aka ce na haramta din mazan ne ko matan wai dan jin dadin jayayya amil unsayayn amma shtamalat alaihi arhamul unzayayn ko kuma dai wanda ake dauke da shi a cikin ciki su dabbobi matan suke dauke da shi a cikin ciki kamar ya dabbobi mata suke dauke da shi a cikin ciki ai kaga tinkiya ita take yin ciki kuma akuya ita take ciki rago baya ciki taure ma baya ciki to tauren aka haramta da rago ko kuma akuya da tinkiya aka haramta ko kuma ‘ya'yan awaki ko ‘ya'yan tumaki na cikin cikinsu aka haramta. Wanne ne? Shi ne amma shamalat alaihi alhamul unsayin. To kuma idan kun ce wannan ne, in kun ce ‘yan cikin ne, kaddara sun ce ‘yan cikin aka haramta. To ‘yan cikin ma ai dole dai, ko dai namiji ne ko mace. To wanne ne a ciki? Za su iya ganewa? Ba wanda ya isa ya ce wannan akwai za ta haifi ɗa namiji. ko kuma ta haifi ya mace. Nabbi'uni bi ilmin, kuma ni labari da ilimi, fassiru ma haramtun bi ilmin kenan, ji Imam Zajjaj. Ku fassara mun abin da kuka haramta din nan, ku fassara mun da ilimi in kuntum sadiki ne, in dai da gaske ne kuke cewa Allah din ya haramta ku yi bayani. To ya faɗi kashi nawa kenan yanzu ana. Na'am? Kudu ko? To mu je malam.
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أشكن dangin raƙuma ma guda biyu ne akwai raƙumi namiji akwai ta mace mai sunanta taguwa taguwa namiji raƙumi ta macenta kuma taguwa wa min albaqar ithnain a cikin dangin shanu ma kala biyu ne akwai sa akwai saniya ko me za a ce mana yawwa karsana me karsana tsohuwa kenan ko to shi kenan na'am tuturna fa tuturna wadda ta me? wadda ta balaga ta rika tuturna daga jin sunan ma'ai ala wasu ne budurwa waznan umar wa min al-ibn ithnaini wa min al-baqar ithnain shi ma dai shin mazan Allah ya haramta ko kuma matan sun kasance suna kamar da muka faɗa sun ware wasu dabbobi ko suka ce waɗannan ba wanda zai taɓa da kuma faɗin su ma fi butuni hadi al'anam khalisatun li dhukurina wa muharramuna ala azwajina waɗannan dabbobi abin da ke cikin cikin su na mazan mu ne kawai ƴaƴa maza su za su yi amfani da shi mata ba za su yi amfani da shi ba suka haramta dabba bahira da sa'iba da wasila da ham su haramta wasu ga maza wasu kuma game ga mata wasu kuma mata kadai aka haramta wa banda mata maza wasu kuma ana tarayya ga baki daya yayin da musulunci ya zo Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke ta jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan saboda ga abin da suka gino akai to Allah dai ya haramta am kuntum shuhada idh wasakumullahu bihadha tambaye su ya manzo Allah shin ko kuna nan ne shuhada huzuran kun halatta kuna nan a wurin yayin da Allah ya muku wasiya da wannan raba raba wannan kashe kashen kuna nan ne tare da Allah ya raba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban babu wanda fi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya wa Allah tabaraka wa ta'ala li yudilla an-nasa bi ghairi ilm ba dan komai ba sai dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah tabaraka wa ta'ala ba ya shirye da mutane waɗanda suke azzalumai suna cikin zaluncin za su je su sai tabbata har su zo su mutu akai muna fatan Allah ya mana afuwa ya yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada nan da muka yi na kuskure ko taba ce muna neman afuwar ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah yake cewa don Allah malam ina nema taimaka min da addu'a daga yan uwa musulmi saboda ina son yin aure sai abin ya taho sai kuma abin ya lalace yace kuma yanzu abin ya dame shi yana da sana'arsa da gidan zamansa da komai amma aure ya gagara ba wai kuma bai da halin auren ba matsalarsa ita ce aure to muna fatan Allah ubangiji ya takaita maka abin da yake damunka Allah ya yi ma ka samu lambar waya ta sai ka kira ni in ka samu lokaci sai mu tattauna sai a baka shawarwari wataƙila kana da wata matsalar ce baka sani ba muna fatan Allah ya yi maka me hukuncin mace da za ta yanka ba ta da tsarki mace kamar misalin tana cikin jinin al'ada ta yanka ko kuma tana tsarki ta yanka duk ya halatta ba a ce wai dan mace ba ta da tsarki ba za a ci yankanta ba ai musulma ce take karanta qur'ani ba ballanta na yanka dabba wannan cewa malam can one give his child to his mom to breastfeed yes he can give wai mutum zai iya bawa mahaifiyarsa ɗansa ta shayar masa da shi kamar misali watakila ko matar ta rasu ko kuma ya sake ta ta yi masa irin abin da mata suke a dawo ma da shi don a ɗanɗana ma kuɗa yes shi kan gifa babu wani haramci a ciki ya ce malam I had one malam mentioning Ibn Taymiyyah on Maulud. waye ban gane rubutun nasa ba yace ya ji dai wani malami ina jin kamar yana zagi ibnu taymiya ne a wajen mauludi to who asked you to go to the maulud waye yace ka je gurin mauludi ai ba ce ka je gurin mauludi ba karkaje in dan bid'a ne kai kuma to so ba daidai ba ne ibn taimiyya malami ne babba a cikin malaman musulunci kuma waɗanda suka ba wa musulunci hidima suka ba wa musulunci gudunmowa so kuma ya yaƙi 'yan bida saboda haka shi yasa duk inda ɗan bida yake yake zaginsa shi yasa malamai ma suka ce alamar malami ɗan bida shine ka ga yana zagin ibnu taymiya alamar malami ɗan bida in ka ji malami na zakin dan taimiya to rubuta kawai dan bid'a malami ne ahlus sunna babban malami da kuma ba a yi irinsa ba yana ba a yi irinsa ba har yanzu malaman duniya wallahi akwai littafan zan an karanta ba a gane me yake nufi saboda zurfin karatunsa ƙwarai da gaske so ba haka bane it is not true abinda suke faɗa a kansa ce kuma wai lokacin da wani ke cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallama ai aka hada alqur'ani ko aka saukar da alqur'ani da suke sabaitin da su larabawa ne to sun gane alqur'ani ba tare da an fassara musu ba eh ibnu taymiya yayi bayanin wannan yayi bayanin wannan a cikin muqaddima ta ta magana akan tafsiri cewa su asali larabawa ne in an faɗi wani abin da larabci suna ganewa amma akwai da abin da duk larabcinsu kuma sai sun nemi abu su bayani an gane ko so wani abin daga cikin tafsiri sun gane shi a daga cikin qur'ani sun gane ba tare da an fassara musu wacin da su larabawa ne kamar yanzu in zo ina ma magana ne da hausa in nayi ta bayani zaka fahimce ni amma akwai wata hausa da in nayi ta sai na maka karin bayani to shi ma shine abin da ya faru to shi yasa suka ce akwai wani bangare ne daga cikin bangarorin qur'ani annabi ya fassara ya yi bayani dalla dalla wanda yake da bukatar bayani wanda kuma ba bukatar bayani kaga tun da su laraba ne suna ganewa ba sai an sake musu bayani ba shi kuma wannan cewa yake da Allah malam me ake nufi da sada taimama da sallah me ake nufi da me sada taimama da sallah ana nufin da an yi taimama a yi sallah an so ita taimama ana yin ta a sallah saboda rashin ruwa ya sa ka yi ta to da ka yi ta kaga sai kai sallah idan ka zo ka zauna ka jinkita ba kai sallah ba ka ruwa to alwala ta warware haka malaman fikihu suka faɗa kuma ana so da an yi ta din ai sallah in dai da dama yace wai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka to amma kuma gashi sharifai suna yawo suna karɓar sadaka da sunan annabi ni ayo kaga ba sharifi ba ne kuma ni wannan sharifan ba ni ban yarda ma da su ba sai ka je ka je can su da suke cin sadaka sai ka gaya musu sai ka ce musu to kaga annabi ya ce ba annabi baya cin sadaka da shi da iyalan gidansa ko kuma sharifai kun ce kun ce ku sharifai ne na ce ban yarda da su bane saboda babu wata hujja da aka gaya mun na gamsu cewa su din dangin annabi ne ko ba ka bane kawai mutum bakin mutum gashi kamar gawayi bai da fasali waye wace wai shi ma wai iyalin gidan annabi ana ganin sa jadda jikar su wai shi jika jika annabi kuma annabi yana annabi ya ce baya cin sadaka kai kuma ka je kana cin sadaka dabino manzon Allah ga Hassan da Husaini cikin su ɗaya daga cikin su ya dauki dabino yana yana ci annabi sai da yasa ya tsatsai kwakwalo dabinan nan yace yana jin tsoron ko na dabinan sadaka ne yace saboda shi da danginsa da iyalan gidansa in dai jininsa ne ba sa cin sadaka amma mu yau ga sunan sun zo sun fitini mutane matsafa ma wasu su wallahi matsafa ne suna zuwa suna bi kanti kanti suna karban sadaka daman nan garin ba abin da ba za a gani ba malam barin gaya maka malam duk dan bid'an da bai rayu a Kano ba kar ma dauke shi ma ba ma dan bid'a bane ba Allah da sauransa an gaya maka akwai gogaggun yan bid'a a cikin garin nan gaya maka na fitina kuma suna nan fa yanzu akwai waɗanda ana nan ana ta musu fadanci ba wallahi tallahi ma ana nan ana musu fadanci wai su jikokin annabi wani ya taba zuwa yana iya seto ne a Usman bin Affan lokaci lokaci sai rinka zuwa wuri na a karam kallon na gaji lafiya kada a ba ka gane ni ba sai a wani ai ahalan ne ni nace me ahalan wai shi ahalan wai wai shi wai wai abu na wai shi wai sharifi ne nace to sharifi ne kai zai ya gaji a mana lafiya to ya da'awa dai ko malam kuna ta mana aiki wallahi nace eh kwarai kuwa ta muku aiki kawai mun ka gaisa ni zan tafiya ta sai ce ai gurin ka nazo na ce to ya aka yi ce da Allah dan duba mun na dan shinkafa haka zan kai wa iyali wallahi wallahi har yanzu ina ganin mutum na a ido na na idan da sallah na fito kenan ina sauri yazo ya tsare kuma sai na tuno ya taba zuwa kwanaki ta ce to kace kai sharifi ne a to shi a manzan Allah baya ta sadaka mu kuma yanzu ba wanda bai taimaka mana Allah ya sauke mana so idan in suka sai in suka sai to ka haka za su zo su yi tama sai karban kuɗin ka duk wanda ya ce shi sharifi ne yana zuwa ka ce ai kakan ka ba ya cin sadaka baran bayar ba kawai shi kenan ka rabu da shi so bai halatta ba in ya tabbata masu sharifan ne bai halatta ba su ci sadaka ya kai dan uwana wannan yake cewa malam ina neman ƙarin bayani game da maganar da ake na cewa bai halatta ba a yi hira bayan sallar isha'i yace saboda shi mai sana'a ne yana kai karfe 11 ma bai yi barci ba Allah sarki da ka je makaranta da ka huta ai malaman fikir tuntune tuntule tuli sun faɗa wannan maganar da ba a so mutum ya yi hira bayan isha'i hira ta banza ake ne soki burutu da shirme kurin abin da ba da amfani kawai ku zauna a dandali a fc ku ta labari wannan shine aka ce bai halatta ba amma duk mai sana'a ko mai karatu ko mai aiki ko na ya halatta ya kayan shi ina fatan kana fahimta so kai yanzu ai abin da kake ma ibada ne neman abinci ne aje ai ta neman abinci Allah ba da sa wannan hanin bai shafe ka ba amma da zai je zauna kawai haka kawai dan gira rage dare ana ta labari duk wanda ya wuce a zage shi ko an ga mata a kalle su wannan bai halatta ba haram um, idan ba ku manta ba um, satin da ya wuce mun nemi taimako dangane da 'yan uwan musulmi na central africa da aka kakkashe musu iyayensu da 'yan uwansu da mazajen suka yi gudun hijira akwai wasu a nan sabuwar gando akwai shagari kwatas akwai wasu a kurna akwai a naibawa duk akwai su gidaje suna nan da yawa bayan allah to wani bawan Allah ya taimaka kwarai da gaske Allah ya saka masa alkhairi wannan bawan Allah shine wanda yake gina mana makarantar nan kun ga wata tafkekiyar makaranta wurin nan ko insha Allah wannan daga nan har jami'a da izinin Allah insha Allah ta'ala Allah ya masa albarka yace ka kowa ya bada kudin su shi kadai yake gini mai kwari nan bayan masallacin nan so nan gaba za a zo a yi tsari mai kyau firamare mai kyau da karatun addini da na zamani har diploma har jami'a da yardar ubangiji akwai fili fa muna da filaye masha Allah masallacin sabuwar gando akwai fili alhamdulillah kuma za a yi ta da'awa ne filin kuma na da'awa ne na al'umma musulmi a ja aya a ja hadisi a karantar da mutane a samu kwararrun yan boko su zo su koya mutane boko da aƙida mu fitar da likitoci mu fitar da injiniyoyi ko ba haka bane mu fitar da lauyoyi mu fitar da manya manyan shehunnai malamai insha Allah masu da'awa duk a wannan gidan da yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala har duniya tashi wannan wurin wuri ne na da'awa in Allah ya sa bi idanillahi ta'ala so wannan mutumi da ya mana wannan aikin Allah ya saka masa da alkhairi shi ne kuma duk ya zo ya bi gidan waɗannan mutane ya ba da taimako ya ba mu buhun shinkafa shida taliya katan goma wake kwano goma da kuɗi dubu goma an raba wa mutum 68 a nan sabuwar gandu da kuma mutum 30 a ainihin wato shagari kwatas to akwai saura kuma so wannan mutum ɗaya kenan yayi akwai kuma ɗaiɗaikun yan uwa da suka kawo akwai masu shinkafa akwai da suka kawo dawa masu kawo gero da wanda suka kawo sutura da waye yana nan hukumar wannan masallaci kwamitin wannan masallaci mai albarka sun ɗauki nauyi sun je sun kai wannan taimako jirgin farko kenan ya tafi to saura jirgi na biyu ana jiran ku an ce wai sai an zo tafsiri ana ganin za a ku kawowa da yawa to kuwa ke jira in ka manta baka zo da shi ba gobe ka kawo dama liman nan yana nan kullum da ladan suna nan sai a kawo dan Allah mu taimaki wannan bayan Allah yawa ka kaddara kai ne yadda kake yanzu wani mai juyawa ya juya ka tafi kai gudun hijira sai ka ganka a cadi ba riga ba wando ko ka ganka a wani ƙauye a kamaru kana buƙatar abin da zaka ci da abin da zaka sa a sutura duk gatan ka kuma so kaga akwai abin tausayi kwarai da gaske muna fatan za a taimaka Allah ya taimaka takarda ta ƙarshe shi wannan wani abin mamaki wai tambaya yake cewa wai da Allah malam shi yana da wata matsala ne da yake so a warkar da shi shin zai yiwu mutum ya yi magana da aljani ta waya wannan wayar da muke amfani da ita kuma aljanin ya masa alkawari zai bashi zakka ya ce shi ya ce shi fa gaskiya ya ce shi fa gaskiya an kira shi fa a wayarsa wani ya kira shi a waya ya amsa ya ce masa kuma shi aljani ne kuma ya zo za a bashi zakka to shine yanzu ya zo yana yin fatawa kafin ya je karɓi zakkar to kaje ku haɗu Allah ya sauke ala na na
a gudun kar ya yi zarta abin da yake gari.
haka ne? To, ko ban karanta ba ne. Malam shin mutum zai iya yin magana da aljanu ta wayar sadarwa har su nemi su bashi taimakon dukiya kamar zakka? Ta ga yadda ya faɗa. Domin ni an kira ni a wayata amma an ce aljanu ne kuma za su bani zakka. Shin malam menene gaskiyar zancen nan? Allah ya taimaki malam. ta ko magana watakila kuma guda biyu ne yanzu zai bari mu amsa wannan ɗan shi wani aljani ya kira shi zai ba shi zakka na farko dai ka yadda cewa aljanin ne to yanzu wani dalili za mu ce aljani ne abokinka zai iya kiranka ya ce shi aljani ne ko ba ka bane ko dai ya tsoratar da kai ko kuma dai ya yi maka wata tsiyar wannan yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba akwai wata mata da ta kira ni kwanaki can ta murɗe muryarta wallahi malam na yi mamaki abu ta murɗe muryar ni da naji muryar nan kamar dai ba mutum ba sai ta ce kai bawan Allah ka san da wa kake magana na ce yau da wa nake magana da wanda nake magana nake magana ce to to sarauniyar aljanu ce daga birnin sun wai irin wannan wai irin ɓadda sau ɗin na ce ya aka yi ka saurare ni ka ji abin da na ce yi bayani bai wa Allah za ki bayani ba na son shaidanci tsinanniya yawwa ta ce kai ka san da wanda kake magana na ce ke kin san da wa kike magana wallahi ta haka muke ta bugawa da ita yau aljanin mai aljanin banza ni da nake da ayatul kursiyu ina yi kuma ina tasbihi wallahi ƙwarai kuwa imara haka muka fafata da ita ta yi ta yi ta yi ta bani tsoro ko na na ce na ce ai magana tsoro babu Allah na tuba alhamdulillah aljanu nawa ni ma da qur'ani na kora na yi karatun qur'ani da ruqiya ko ba ka bane ba ta wani aljani aljanin me wani aljani a haba ai rike ayatul kursiyin ka kana yi kana addu'a ku ta bugawa To nan abin da nake so in ce da ku, an yi lokacin da an samu shaidanun mutane kawai sai su bugo waya ce waya aljanu ne. An yi a garin nan duka an yi wannan zamanin. Amma ina so na gaya muku ba wani abu ne na korewa ba zai iya yiwa aljani ya buga ma waya. Ba suna magana ba? Ba ana magana da su ba? Ana magana da su ko ba haka bane ba suna iya rikidewa. so babu wani abin da zai kore cewa aljini din ya bugo maka waya ba wani abin mamaki bane dan ya bugo ma waya manzo Allah ya je ya musu wa'azi su ma halitta ce a mai zaman kansu yanzu nan da muke wannan wa'azin ai suna jin mu ko ba ka bane ba yawa ba rena ku muka yi ba dai ko aljanu amma dai dan su ce mun rena to ka- ka gane ko akwai su ba wai babu ba akwai na kirki akwai na banza yawwa amma mu musulunci Allah ya bamu tsaro na musamman dan adam kariya da Allah ba shi, kamar da manzo Allah ya faɗa da da addu'o'i da karatun Qur'ani ma abucin Qur'ani insha Allah ta'ala aljanni sai dai ba shi wuri da yaddar ubangiji tabaraka wa ta'ala ɗaya kenan abu na biyu shine shin shi aljanin da zai baka zakar shi daga ina ciro zakar dole sai ka kawo mana wannan tambaya amsar kafin mu halatta ma karɓo zakar a ina i karɓo zakar mu dai ba mu ji ba dai ba mu karanta ba cewa aljanu suna cire zakka suna kawo annabi ko sai dai ma a zo a yi su sata ko ba ka bane ba to sai a je a nemo mana a ina ya kamo ya samo zakkar da zai baka in ka zo wani sati ka mun bayani to sai in baka fatawa an fahimci wannan yawwa to wanda kuma aljini ya bashi kuɗi wai ya ce ya juya masa cewa da sharaɗin ba zai cire zakka ba na farko shi ma aljinin a ina ya samu kuɗin kun san akwai barayi fa a cikin su da yawa akwai barayi masu sata sai su je su farke wurin kuɗi su ɗiba a zo a ta rikice ka ajiye kuɗin ka a rufe wallahi ba a buɗe ba kaga kuɗin nan ka nema ka rasa sai ka ce wani ne ya zo da sabon makulli ya buɗe a shi aljanu ne suka kwashi za su iya shiga banki su ɗebi kuɗi za su iya shiga taskar dukiyar wani su ɗebo su kawo ma so dan me aljanni zai zo ya dauko wai kuɗi ya baka wai ka juya mai kuma ka juya masa kuma ya kafa masa sharadi wai ba za ka cire hakkin Allah ba ai yana faɗan wannan kai ka san cewa bai halatta ka karɓi wannan dukiyar ba kun fahimce ni da kyau to ni kam magana zakka zakka zakkan aljanu a zakka aljanu nan ba a gama da mutane ma ba a bayar ba ba ballantana mutane ma ba su ba da zakka ballantana aljani ya zo ya baka zakka shi da shi da yake kokarin halakar da kai da tabar da kai sai mutum ya tsaya kan abin da nasi ya bashi goyon baya yi wanda bai da dalili kuma ya kaurace masa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh